بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar biyar ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1400 da talatin da uku wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan goma sha biyu wato wuni na ƙarshe a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin miladiya kuma ci gaba da karatunmu na littafin khutuwatun ila sa'ada a yau za mu tashi sabuwar matashiya da malamin ya sa mata suna u'ani min qaswatil qalbi fama huwa al-hallu wannan wata babbar tambaya ce da malamin ya sata da irin wannan siga kamar wani ne yake tambaya yake cewa u'ani ina fama da kaswatul kalbi bushewar zuciya fama huwal hallu menene wato mataki na warwarewa meye magani menene zai mun maganin bushewar zuciya na'am malami ya kawo wannan tambaya kamar wani bawan Allah ne ke tambayarsa shi mai littafin cewa u'ani min qaswatil qalbi fama huwa al-hallu ina fama da bushewar zuciya menene maganinta ma'ana nan zai bamu a yau darasin mu insha Allah darasi ne mai muhimmanci kamar da sauran ma masu muhimmanci ne amma ya zunkulo mana wasu abubuwa da ba safai za ka ji su ba ta ɓangaren abin da ya shafi gyaran zuciya wato wannan yana cewa ina fama da bushewar zuciya wato zuciyar mutum ta zama busasshiya ba ta jin wa'azi ba ta jin nasiha ba ta jin alheri babu karatun alkur'ani babu zikiri ya juya wa allah baya yana fantamawa a rayuwarsa abin da ya ga dama shi yake yi ba abin da allah yake so ba kuma duk wa'azin da za a faɗa baya raunana masa zuciya to mai irin wannan zuciyar wanne mataki zai ɗauka ya samu gusar da wannan mummunan hali daga zuciyarsa shine tambayar kuma darasinmu na yau insha Allah malami yake cewa alqalbu yataqallabu fi hadhihi alhayati ita zuciya tana jujjuyawa daga hali zuwa hali a wannan rayuwar bainal qaswati wal lini tsakanin bushewa da kuma taushi ma'ana wani lokacin ta zama ta ƙeƙashe ba ta jin wani abu da zai raunana ta wani lokacin kuma ta samu taushi din haka zuciya za ka samu ko kuma ka samu zukatan dan adam ko 'yan adam zukatansu sukan bambanta wani ya zama busasshe zuciyarsa wani kuma ya zama zuciyarsa mai taushi ce in an yi magana yana karba yana risina ya ce fa'iza tawaradat alaihi alƙaswatu wal isyanu ƙasa ita zuciya idan bushewar da kuma saban Allah suka bijiro mata suka zo mata shine tawaradat suka haɗu a kanta mm, kamar su yi mata taron dangi to ƙasa sai ka ga alƙalbu ƙasa zuciyar nan yana faɗar zuciya ne shi ya sa shi da abin zamiri na namiji mufrad yawwa sai ka ga cewa zuciya ta ƙeƙashe ta bushe wa idza akthara al-abdu min at-ta'ati in kuma bawa ya yawaita da'a ga Allah raqqal fu'adu to zuciyar nan sai ta raunana sai ta zama siririya shine ma'ana raqqa ta zama raqiqatan yawa ma'ana dai idan bawa ya zama yana yawaita da'a to ba zai samu bushewar zuciya ba ashe tun daga nan ya bude mana darasin da da fara magani yawa maganin farko shine a rika da'ar Allah subhanahu wata'ala wa sababu ghilzatil qalbi to wani zai tambaya me ya sakamakon ai sababi da yake jawowa a ce zuciyar mutum ta bushe ta kekashe ba ta jin komai na alheri yace wa sababu ghilzatil qalbi huwa al-bu'du anillahi jalla wa ala sababin wannan abu da yake jawo a ce zuciyar mutum ta bushe shine nisa daga Allah idan mutum ya nesa ya nesanta kansa daga Allah daga da'arsa daga sauraron maganarsa to yanzu zuciyarsa za ta bushe ya zama ba alherin da yake fahimta وإذا وقع القلب في وحل في وحل الذنوب in kuma zu- wato zuciya ta auka cikin cakudi irin na zunubi wahal shine tabo in aka yi ruwa din nan da zaka rika kyamar ka taka shine wahal wato cakudi caɓi muke ce masa ko yawwa to idan zuciya ta auka cikin caɓin zunubi wajaba alal abdi Allah ya staslima litilkal adrani wajibi ne to akan zuciya kada ta sallama ta miƙa wuyanta ga irin wannan ƙazanta domin kuwa in aka ce dama caɓi to ƙazanta ce in mutum ya shiga zunubi ya yi masa yawa yau shine laifi kaza gobe shine laifi kaza ko kuma laifi guda ɗaya ya lizimce shi ya ta yi a yi a yi a yi wa'azi a kansa ƙila ma yana yi wa'azin amma duk da haka bai daina wannan abu ba to lalle kada ya bari zuciyarsa ta miƙa wuya ta sallama ta zama cewa wannan adiran adiran jam'in daran daran kuma shine datti datti da yadda ka san datti ko na jiki ko na tufa yawwa to wannan kada mutum ya bari ya miƙa wuyansa wannan abin ya fi ƙarfinsa shine abin da yake nufi an ce istaslama mutum ya miƙa kenan ya sallama ba abin da zai iya yi to kada ka bari zunubi ya rinjaye zuciyarka in zunubi ya rinjaye zuciyar mutum to shikenan zuciyarsa sai ta bushe kuma duk abin da za a faɗa masa na alheri da wa'azi in ana ma magana sai ji ba da shi ake ba haka ne yau gashi laifin ya san yanayi amma in ana yi to shi a zuciyarsa zai kawo cewa da su da wasu ake amma shi ai dama yana yin nasa ne saboda dalili kaza ai ana samun irin wannan ko sai ce ai shi la'allar larura ce ta sa shi kaza ba zai tuno cewa shi yana cikin waɗanda ayar da ake faɗakarwa da ita ko hadisin da ake magana a kansa domin a faɗakar da shi sai ji kaman ba da shi ake ba to wannan alama ce ta cewa zuciya ta kashe ba ta sauraron abin da Allah subhanahu ta'ala yake faɗakarwa a kansa sai ce bal alaihi albudaru bi ghasli tilkal awsakhi abin da yake wajibi a kansa shine ya gaggawa shine albudar yawa ya gaggawa bi ghasli ya wanke tilkal ausakhi waɗannan ƙazanta iri-iri allati aliqat bil qalbi wadda suka rataya suka ɗamfara wannan ƙazanta da ta ɗamfara ta nane jikin zuciyarsa to ya ƙoƙari lalle ya watsi da ita ya wanke ta ta hanyar mai bin ruju'i ilallahi ta hanyar ya koma zuwa ga Allah wal inabati ilaihi da kuma komawa tare da kyakkyawan aiki na taba gaya mana me bambanci tsakanin at-tauba wal inaba at-taubatu shine mhm faɗi mana ka daga hannu na'am bayan tuba jazakallahu khairan abinda ake nufi kenan a idan mutum yana laifi ya ciru daga laifin nan ya daina shi ya tubar wa Allah to wannan shine tuba ita kuma inaba shine bayan ka tuban kuma ka biyar da wannan tuban naka da aikin alheri kaga idan mutum ya tuba kawai ya daina laifin ya zauna haka shi da ake ce mai ya tuba yau ba lalle ya zama muniban ba ba za a kira shi muniban ba yana zama muniban ilallahi idan bayan tuban kuma ya dora ayyukan alheri akai shine al'inaba shi yasa ko kaga ya faɗi tuban kuma ya faɗi wato ruju'i duk ma'anarsu ɗaya ruju'i da inaba amma ruju'i zai fi tsayawa akan ma'anar tuba ake nufi wannan kuma tuban da kuma ƙarin aikin alheri kamar yadda malamai suka bayyana ma'anonin a cikin littafansu ya ce wa qad afnallahu ala khalilihi Allah maɗaukaki ya yaba wa khalilinsa badaɗinsa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kenan bi annahu da'imur ruju'i ilaihi ya wasafta shi da cewa shi mai yawan komawa ne zuwa gare shi awahun munibun mai yawan tabarru'i in an ce awah ana nufin mutumin da yake yawan wato kaskantar da kansa wajen addu'a lokacin da ya daga hannu yana addu'a ya Allah ya Allah irin ka kaskantar da kanka dinnan wannan shine ake nufi da awwa kuma sannan at-ta'assufi alan nasi mutumin da al-muta'assif alan nas mutumin da yake wato damuwa da halin da mutane suke ciki shi yana jin damuwa ya daga hannu ya Allah ka jawo abin ka sa mutane su daina kaza ya Allah ka taimaki mutane su daina kaza wannan yana cikin at-ta'assuf damuwa da halin da mutane suke ciki sannan kuma shi din ya zama yana kaskantar da kansa lokacin da yake addu'a wannan abubuwa biyu su ake nufi da awwa at-ta'awuhu ma'anarsa kenan ina fata mun fahimta yanzu tayyib al-munib kuma shine mutumin da ke koma zuwa ga Allah kuma ya ƙara da ayyukan alheri shine munibul lahu fi kulli halin a kowane yanayi nasa qala subhanahu Allah maɗauki yana faɗi dangane da annabi Ibrahim yana cewa inna Ibrahima lalle annabi Ibrahim la halimun mutum ne mai haƙuri awwahun mai kaskantar da kai a addu'a munibun mai koma zuwa ga Ubangiji a halim suna ne da yake nufin mutumin da baya gaggawa wajen uquba ko wajen rama abin da aka yi masa shine ma'anar halim yana da bambanci da sabr yawwa haƙuri haƙuri haka ordinary haƙuri shi ake ce ma asabru amma aka ce alhalim shine wanda in an masa abu baya gaggawar nan da nan ya tashi ya ce bari ya rama to daga cikin kuma sunayen Allah mun sani akwai sabur akwai kuma alhalim to Allah akwai haƙurin akwai kuma rashin gaggawar kama mutane da laifi in suka yi laifi inda kowa kama shi ake da gaggawa to da babu wanda zai wanzu a bayan wannan ƙasa kamar da Allah maɗauki faɗi cikin ƙarshen suratu fatir yace wa min anja'i asbabi ilaji qaswatil qalbi daga cikin magani mafi yankan wuka an ce anja shine kamar da ake cewa magani kamar yankan wuka din nan shine mana abin nan magani naji' da ainu ba najih ba najih mai cin nasara kenan amma an ce anja maganin da yafi amfani wajen wato tsaida wata cuta shi yasa yace wa min anja'i asbabi daga cikin manya-manyan sabubban da suke magani su yanke kuma su jawo ilaji maganin kaswatul kalbi bushewar zuciya to ga kaɗan daga ciki da haka yanzu abin da za mu ji shine abubuwan da malam ya kawo guda shida da suke maganin zuciya ta kaikashe zan zo wata in tambaye mu waɗannan abubuwan da haka wanda baya ya rubutawa ya iya rubutawa in ba shi da littafin kuma yana da littafin to ya kiyaye su abu na farko da zai jawo maganin zuciya ta daina bushewa ya ce al'iksaru min zikirillahi yawaita zikirin Allah yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibadar da Allah maɗauki ya bada umarni a yi ta duk cikin alkur'ani babu abin da ya ce a yi shi da yawa sai zikiri sauran abubuwa za ka ji ana haɗa su da ikhlasi dama dai shi ma sai da ikhlasin za ka ji sauran abubuwa ana cewa a yi su da kyau da gaske aqimu sala wa atu zaka wasu ay itlaqin umarnin haka ba tare da wani abu ba amma zikiri sai da Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran me ba ce tayyiban ba mm sai ce dhikran kathiran dan ya nuna maka cewa babban abin da ake so dangane da zikiri yawansa yana sa mutum zuciyarsa ta risina domin kullum bakinka zai zama wato ba abin da ke cikinsa sai faɗin Allah Allah in za ka zauna bismillahi za ka ci abinci bismillahi za ka tashi bismillahi za ka fita gida ka yi addu'a wani shi ake nufi da zikiri yau ba zama gu ɗaya kai ta maimaita lafazi guda ɗaya shi ma wannan ɓangare ne na zikiri in an bi shi a tsarin da sunna ta zo da shi yauwa amma da shi da wancan ɗin duk ka haɗa ka riƙa yi ka zauna bayan sallah kai ta zikirin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan azkarul sabahi wal masa wanda da yau mu ba mu haddace ba to ka zauna ka haddace su kuma a kullum ya zama cewa kana yin su ba ka yankewa sannan ya zama duk abin da za ka yi akwai ambatan Allah a ciki inda na alheri ne wannan shine zikiri in mutum yana yawaita wannan da wahala ka same shi mai yawan zunubi haka ne ka san idan mutum zai zunubi zai ji kunya shi ma ya ce zai ambaci Allah haka ne ko ba haka ba ka taba ganin mai wanda zai je ya laifi ya miƙa hannunsa zai sata sai ce bismillahi ai kaga abin da nisa to amma idan zuciyarsa ta saba da wannan abin sai ji in ya je zai yi tunda bakin ya riga ya saba to zai ji kunya ya tuno fa ya faɗi Allah sai ya fasa mun fahimci abin to haka kowanne zunubi idan ka saba da zikirin Allah to wannan abu zai nisanta ka daga aikata zunubai as'alullah an yuwaffiqani wa iyyakum yace az-zikru yajlibul faraha shi zikirin Allah ya jilibu yana jawo jalaba ma'ana ya jawo ya jilibu faraha wasurura warrizqa walmahabata in dai mutum mai yawan zikirin Allah ne yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci nasa to zai samu wannan abu zikirin nan zai jawo masa farin ciki shine alfarah murna shine alfarah as-surur farin ciki والرزق da arziki wal mahabata da kuma kwarjini in mutum mai zikirin Allah ne to zai samu waɗannan abubuwa ɗin mun ji su na farko mai murna da abin da ya same shi na alheri ba za ka gan shi kullum a takure da tagumi duniya hankalinsa ya dugunzuma saboda abin duniya ya rasa inda zai sa kansa ba in yana zikirin Allah humuminsa za su rika tafiya yau don haka ka daina barin zuciyarka ta takura guguda saboda ko talauci kawaye gari baka samu abin da zaka karya ba ka rasa aiki da makamancin waɗannan wannan duk ka ɗauka jarabawa ce Allah yake maka amma kada ka bari baka ambatansa to sai damuwar ta yi maka yawa in kana ambatan to damuwar nan zaka ji tana tafiya yawwa Allah fa kake ambato wanda shi ke bada arziki shi ke bada lafiya duk abin da kake nema shine mai bada shi to kana shiga cikin damuwa ka ambace shi ka rika yawan subhanallah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum atubu ilayh kai ta maimaita waɗannan da kuma zikirori dai da suka tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ya zama cewa bakinka yana zaune baya zikiri to zaka samu murna da farin ciki zaka samu kuma arziki a kenan zikirin Allah maganin talauci ne hmm? zikirin Allah maganin talauci ne ma'ana Allah maɗauki zai baka arziki in kana yawan ambatansa subhanahu wa ta'ala kuma za ka samu kwarjini wanda bakinsa kullum Allah yake ambato wanda ya fi kowa girma ai kaga dole dole ya sami kwarjini a idan mutane ma'ana ba za a ɗauke ka wulakantacce ba ashe kenan ba talauci ne ke sa mutum ya zama kaskantacce ba haka ne za ka iya zama da talaucinka to amma kana da mutuncinka kana da darajarka musamman in ba aikinka roƙo ba ne sai Allah maɗauki ya ɗaukaka ka kuma ya rufa maka asiri sai ce wa yujibu muraqabatallahi sannan kuma wannan ambatan Allah yana wajabta mutum ya sami muraqabar Allah mai ma'ana muraqabar Allah abin da nake faɗa ɗazu in mutum yana yawan ambatan Allah to zai rika jin koyaushe Allah na kallonsa yana jinsa yana ganin me yake yi don haka zai kiyaye ba zai saba masa ba shine muraqaba duk lokacin da zaka yi laifi sai ka tuno kai Allah fa ya hana wannan abu sai ka fasa to wannan shine muraqaba kana lura da cewa Allah madaukaki yana duba yana kallonka kuma yana ganin me kake yana jin abin da kake wa kathrata ibadatihi kuma yawan zikirin Allah zai sa ka ka zama mai yawan bauta ga Allah za ka riƙa yawan nafilfili yanzu nafilfilin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora mana ko yake yi kuma ya ce mu riƙa yi musamman ratibai akwai nafilfili mutlaka ma'ana nafilfili sakakku ina cewa mutlaka wani lokacin sai ka ji ba a fasara ina ɗaukar kamar kowa ya fahimta ko in an ce mutlak shine abin da ba a ƙayyade shi da wani lokaci ko wani sababi ba kawai ka tashi kai nafila in ka ga dama yau shi ake nufi mutlaqi akwai kuma nafilfili ratibai ratibi shine wanda koyaushe kake yin sa wanda duk in dai lokacin sa ya zo zaka yi to ko irin waɗannan a ce mutum ya dage yana aikata su wannan alama ce da za ta taimake shi ya zama cewa ya nisanci saban Allah subhanahu wataala yanzu a ce kullum baka barin wutiri kullum baka barin raka'atai fajiri kullum baka barin raka'a hudu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar biyu kafin la'asar kai biyun nan bayan magariba kai biyu bayan isha'i da sabagogon saɓani da malamai suka yi wajen fahimtar hadisan da suka zo a wannan fage din to idan a ce kullum ka saba da wannan wannan saban ne fa yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran har aka ga yayi sallah bayan sallar la'asar aka tambaye sai ce azahar ne bai yi rati batta ba shine yanzu yake kaga wannan ai hali ne na wanda ya dauki abin kamar wajibi ba tare da cewa akwai rati ba bayan la'asar ba bayan la'asar babu ratibi amma saboda muhimmancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka har wata ran ya rama ta bayan la'asar kaga idan da za mu ɗauki koyaushe wannan ratiban ba ma barin su to za ka riƙa samun risina a zuciyarka za ka samu kusanta ga ubangiji za ka samu yawan zikirin allah subhanahu wa ta'ala to allah maɗauki taimake mu shi yasa ina na taɓa gaya mana wata magana ta al'imam ahmad bin hanbal da yake cewa duk mutumin da baya wuturi ba a karɓashe da sako in dai mutum baya wuturi to in ya je gaban alkali cewa an tsaye da shi gashi an kawo shi zai zama mai shaida in alkali ya ji labarin cewa ai baya wuturi haka kawai yake zuwa san kankan ya kwanta a gangadansa ba zai tashi ba sai asuba kila masallaci sallar asuba din ko yana sallar asuba fa a cikin jami'i kullum zai sallar asuba kullum a cikin jam'i zai azahar kullum a cikin jam'i zai la'asar zai magarba zai isha a jam'i kullum amma kuma baya wuturi sai ce bai cancanci a karɓi shaidarsa ba to yanzu ina ga wanda idan ka binciki ranakun da ya jera bai samu jam'i ba zai kai mamaki haka ne to wato rashin jam'in nan fa ba karamin musifa ba ce fa a ce kana cikin kana wata harka ka ji kiran sallah asalin dalilin dama kiran sallah me dalilin dama saboda ajiyar da kai a gaya maka a sanar da kai cewa to lokaci fa yayi ka aji duk abin da kake ka zo gun Allah madaukaki ka bauta masa kuma a masallaci masallaci ramzi ne na haɗin kai na son juna domin kullum za ku zo ku ga junanku wane ga wane yana nan lafiya ya gida ya abubuwa kuma in an jima a sake haduwa in an jima a sake haduwa wannan abin yana ƙara zukata su matsu kusa da juna ka san halin da wane yake ciki in yana cikin damuwa a sani a taimaka masa yau fa bamu ga wane ba daga masallaci sai a wuce a duba shi wannan amfanin musulunci fa kenan ba addini da ke da waɗannan irin abubuwan na kusanta juna da kuma ƙara ƙaunar juna irin addinin musulunci to idan mutum ya zama sallar farilla ma baya samun ta daidai to ina ga zancen ma wutire Allah maɗauki kyauta kuma kaga mutum mutumin da baya sallar baya samun kowace sallah a cikin jam'i shi ya fi cancantar a ce ba a karɓi shaida ba ko fiye da wanda nafila ce baya yi Allah maɗauki kyauta shi mu yanzu za ka ga cewa waɗanda za a karɓi shaidar tasu ba yawa ne da su ba Allah da ya kyauta Allah ya ƙara mai da mu kan hanya sai kuma ya ce wal inabatu ilaihi wannan har yanzu atsafi ne akan yajlibu din nan yau don haka mansubi ne har yanzu zikirin Allah yajlibu al-faraha was-surura war-rizqa wal-mahabata wa yujibu wannan matsufi ne kai akan wa yujibu wa yujibu muraqabatallahi yana wajabta yana haifar da lalle a sami lura da cewa Allah na ganinka wa kasarata ibadatihi wal inabata ilaihi wal qurba minhu yana sawa ka koma zuwa ga Allah sannan kuma ka kusanci ubangiji wa sababun har yanzu zikirin Allah sababi ne lin najati min azabihi na wato tsira daga azabar Allah yaqulu makhul malam makhul ɗaya daga cikin tabi'ai ana ce masa makhul ashami abu abdullah ad-dimashqi yana cikin tabi'ai ya rawaito hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa udhkurullah zikrullah dawa'un wa zikrun nasi da'un makhul ya faɗi wannan magana ne yana cewa ambatan Allah mutum ya rika ambatan Allah zikiri dawa'un magani ne na cututtuka daban-daban a zuciyar mutum wa zikirun nasi ambatan mutane kuwa da'un cuta ce ku rike wannan kalmar yawwa ambatan Allah magani ne ambatan mutane kuwa cuta ne ambatan mutane a nan zai iya ɗaukar ma'anoni ambatansu da sigar yabo ko ku ambatansu da giba da ƙarya da zunɗe kowanne na iya ɗauka in kana zancen yabo ne to ka ambaci a ji bakinka kullum ya saba da yabon Allah ai ya fi a ce yana yabon wani ɗan adam yabon wani ɗan adam ko dai ya zama kana kakacinka ne saboda misali bambaɗanci za ka yi ba wani kana son ka sami yarda a gunsa haka wannan ba shi da amfani in ka kwatanta shi da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya zama zamanka da kake yi da 'yan uwanka kullum in an zauna da kai shine ka faɗi labarin wane ka faɗi labarin wane ka cutar da shi ka ce gidansa yau ba ai kaza ba ai gashi nan ma halinsa kaza da kaza yau na je an ce fa a kaza ma ya same shi gobe an ce ƴaƴansa sun yi wane ne a an ce waye yayi sabon kaza yayi sabon gida mota wane ne a ce kullum zancen ka kenan irin wannan ƙananan maganganun da a ce ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kake yi da ladan da zaka samu ba amma kwatanta shi da in yabo ne ma a can kake yi a wanda zaka samu ina fata mun fahimci abu da a ce yaban dan adam ma zaka zauna kana yi ladan da zaka samu bai kai ladan da zaka samu in yaban Allah kake ba don haka mutum ya aje lokacin sai rika ambatan Allah ya fi masa ya zauna a gindin bishiya ya zagi wannan ya cuci wannan ya faɗi labarin wannan ya faɗi maganganu dai marasa kyau ya koma ya koya wa yara magana suna zaune yara suna jinsa amma ka ji ya dankwala ashar ya faɗi maganganun da bai kamata a ɗauke su daga bakinsa ba duk waɗannan kalmomi ba alheri a cikinsu ashe kenan ambatan Allah menene magani ne ambatan mutane cuta ce wannan asar din albayhaqi ya ruwaito shi ta hanyar ibnu abid duniya akwai a cikin shu'abul iman amma kuma ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mursalan bai faɗi sahabin da ya gaya masa wannan riwayar ba kuma ibnu abid duniya shi ma yana da littafi mai sunansa az-zikr ibnu abid duniya wanda daga cikin manyan malamai magabata kuma yana da littafai da yawa da isnadi yakan faɗe su a cikin mawazai abubuwa da yawa zai maka magana akan zikiri ya ma magana akan tsarki akan nikahi akan sadaka da irin waɗannan abubuwa din da alkazib duk sai ka ji ya ɗauko wasu abubuwa na akhlaq sai littafi akan su duk ya kawo hadisi sai tattaro maka hadisan da aka faɗo akan zikiri hadisan da aka faɗo akan kaza hadisan da aka faɗo akan kaza littafansa suna da yawa to ya kawo wannan a cikin littafinsa sunansa az-zikir kawai sunansa kenan ya kawo shi da isnadinsa kuma zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar makhul amma shi lafazinsa shifa ne a maimakon inda yace dawa zikirullahi dawa'un ko zikirullahi shi kuma nan sai ce shifa'un duk dai ma'anar su daya amma lafazin dai shine wannan lafazin dawa wannan ya zo ne daga abdullahi ibn aunin min qawlihi shi kuma daga bakinsa ma'ana shi faɗinsa ne ba faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba kuma faɗin makhul ba yadda da yazo kenan a littafan riwaya sannan Sheikh albani ya ce wannan hadithin da'ifi ne saboda kasancewar makhul ya bai faɗi sahabin da ya gaya masa ba kuma ya dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar da ya faɗa cikin da'iful jami lamba 1856 ma'ana aljami'is sagir nawaye littafin aljami'ar sagir na suyuti sheikh albani ya masa aiki ya ware sahihi da kuma da'ifinsa littafi ne da haɗe hadithai da dama to sai masa wannan aikin ya ware sahihi da da'ifi to wannan yana cikin da'ifin aljami din ga lambarsa 1856 amma kuma ita wannan maganar an ruwaito ta daga umar dan khattabi cewa zikirullahi da wa'un wa zikirun nasi da'un shi kuma daga kaulin shi umar din ma'ana bai ce annabi sallallahu alaihi ya ce ba ma'ana an ruwaito daga bakin umar dan khattabi shine shaykh albani yake cewa wannan kuma shine ashbahu ma'ana yafi dacewa a dangana wa umar din a ce wannan magana daga bakin suke almuhim daga umar magana ce da zamu karba ko yawwa daga manzan Allah sallallahu alaihi in ma bata inganta ba to ta inganta daga umar dan khattabi kuma magana ce mai kyau tana da ma'ana da take karantar da mu cewa lalle mai aikin kirki kuma mu nisanci maganganun da ba daidai ba mu yawaita ambatan Allah subhanahu ta'ala don haka yake cewa zikirullahi dawa'un wa zikirun nasi da'un sannan yake cewa haka ne ko waja'a rajulun yawwa wani mutum ya zo ila al-hasan al-basri ya zo wurin al-hasan al-basri al-hasan ibn abil hasan sa'id al-basri ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗari da goma yana cikin manya-manyan tabi'ai da suka rubuto hadisai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wurinsa yana cewa faqala lahu sai shi da shi ashtaki qaswata qalbi ina cikin damuwa zuciyata ta kaikashe ma'ana ina kukan ina karar in an ce ashtaki wato baka cewa ina karar ma'anarta a larabce abinda suke faɗa abinda suke nufi in faɗi wannan ma'ana ina fama da kamar mutum ya ce yana so ya ce cikinsa yana ciwo yana cewa ashtaki batni baya nufin cewa ya kai ƙarar cikinsa yana nufin yana fama da ciwon ciki yawwa don haka abinda ke nufi anan ashtaki qaswata qalbi ina fama da bushewar zuciya faqala sai al-hasan al-basri yake cewa alinhu bi zikirillahi alinhu bi zikirillahi raunana shi sashi mai sauƙi ma'ana ka tausa sashi da ambatan Allah subhanahu wata'ala wa alanna lahul hadid ko kamar da Allah madauki faɗa cikin alkur'ani muka tausasa masa ƙarfe annabi dawud kenan Allah ke bamu labari don haka wannan abin da ke nufi in kana son zuciyarka ta zama mai taushi to kai amfani da mai zikirullahi ka rika zama kana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kar mu manta kuma kame da aka ambata ambatan Allah nan a yi shi bisa tsari na sunna ba tsari na fita daga sunna ba wanda za a zauna ko ana maimaita wata kalma guda ɗaya ko kuma a zagaye sai jama'a suna yi cikin jama'a Allah Allah ko a ta la ilaha illallah ko kuma a wasu salatai shi wannan uslubin ko da ambatan Allah alheri ne ibada ce wajibi ne amma ka yi shi da sigar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba shi kuma bid'a ne Allah ko baya san bid'a kuma ba zai karba ba ashe kenan mutum ya sauƙaƙa wa kansa yayi ibadar da Allah zai karba musamman wato a lokacin da yake buƙatar Allah maɗaukaki ya saurare shi ga raunin jiki ga raunin shekaru ga raunin abu mana shekaru sun tafi da yawa to ya kamata ashe mutum ya kusanci ubangiji da abin da Allah yake so kuma abin da zai karba kada ya zauna ya zagaye kawai ana ta yin abin da wasu suke aikatawa mun sha jin hadisin abdullahi bin mas'udin ko asar ɗinsa wanda al'imamu darimi ya rawaito kuma isnadinsa jayyid ne wata rana abdullahi dan mas'ud a masallaci a kufa sai zo ya samu wasu mutane sun zagaye su da yawa sun yi halaka halaka wannan sun yi group a can wannan sun yi group a can wani mutum a cikinsu yana cewa hallilu mi'atan hallilu ma'ana ku ce la ilaha illallah sau ɗari kabbiru mi'atan ku ce allahu akbar sau ɗari sabbihu mi'atan ku faɗi subhanallahi sau ɗari haka wani mutum a cikinsu yake faɗi abdullahi dan mas'ud sai leƙo masallacin sai ya gansu ai mun sha faɗin wannan isar ko da ya leƙo masallacin ya gansu me yace su sai ce kai bayan Allah ga fasa habbai har yanzu basu gama mutuwa ba akwai waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana yadda sahabbai suke girmama junansu kuma ashe zaman sahabbai a cikin al'umma ba karamin alheri ba ya ce annabi sallallahu alaihi fa bai daɗe da rasuwa ba sahabbai ga su har yanzu suna da rai amma ku zo da wata ibada da bamu taɓa jin labarin ta ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to wannan abin da kuke yi ɗayan abu biyu ne ko dai ya zama kuna tsammanin za ku samu lada da ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ko kuma ya zama za ku wato ya zama abin da kuke dinnan bata ne bata kuma mai nisa yace wallahi abin nan da kuke yi ba zai fita daga wannan ba kaga kuwa mutum ba zai taba yadda a ce zai aikata abin da zai fi manzon Allah ba haka ne yawa don haka a lokacin ya hana su yace wannan abin ba alheri bane ku zo ku zagaye wannan yana kuna maimaita kalmomi iri daya tare da cewa kun ga anan bai ce musu tasbihin ne laifi ba ka ce subhanallahi ba shine laifi ba ka ce Allahu akbar ba shine laifi ba waɗannan duk zaka samu lada a kansu amma ka koma ka yi abinka kai kadai ba a ce ku zagaye ko da kyalle ko ba kyalle kuna yi ku ɗaukaka sauti wani wani lokacin ka ga da lasifika ko ana yi don huce haushi duk abin da zaka yi don huce haushi ko don wani ya ji zafi cewa sai mun yi din wannan ba za ka samu lada a gun Allah ba ka yi abinka don kana son Allah ya karba kuma zai baka lada amma in kai dan wani ya ji haushi fa ko me ko sallah sai ka shigo masallaci kace bari in shigo in yi ya ganni din to ba ta da baka da lada ko kai sunna kake bi an fahimci wannan to ballantana ya zama cewa wata ibada ce bata samu asali ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mutum ya tausaya wa kansa ya ji kwadayin cewa shi fa abin da yayi yana so ne ya samu ladansa a gun Allah to yayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba zikiri aka hana ba amma kuma ka yi abin ka kai kaɗai ka zauna a gida ko ka je masallacin ka yi abin kai kaɗai amma a tashi a yi a zagaye a yi ta yi a yi ta yi ba tare da bin sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallama to wannan baya cikin wato abin da annabi ya karantar Allah maɗaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai yake cewa kuma bizikiri turfa'u darajatu da ambatan Allah sai Allah maɗauki ya ɗaukaka darajar mutum in kana yawan ambatan Allah sai kaga Allah na girmama ka mutane suna girmama ka tilas kawai za a ga kai mutumin kirki ne ko mutum baya san ka zai ji cewa kai wannan fa na Allah ne kuma sai ka gagare shi yau amma in saban Allah ya kanta a zuciyar mutum to za ga cewa ba shi da daraja hatta idan mutane a sannan shi wa tughfaru as-sayyi'at ko kuma ake gafarta zunubai wa tustadfa'u afatu kuma ake tunkuɗe musibu musifu iri-iri su ne al'afat da za su iya zuwa mutane to in kana yawan zikiri Allah maɗauki na kawar da musifu a kanka kai baka ma sani ba saboda yawan zikirin nan abin da aka kaddara zai zo maka a cikin rubuce-rubucen mala'iku na ran da aka busa maka rai cewa abu kaza zai same ka sai Allah maɗauki ya kau da wannan abu a fasa ba zai zo maka ba wa tustakshafu al-kurbatu hakanan damuwa iri-iri ta hanyar zikiri ana yaye ta ya zama cewa ta tafi shine tustakshafu a yaye ta ta tafi babu ita kurbat kuma jam'in kurba kurba ita ce damuwa kowace irin damuwa ashe duk wanda ke cikin wata damuwa to ya yawaita ambatan Allah subhanahu wataala Allah madaukaki insha Allah zai yaye masa damuwarsa wa tuhawwanu bihi alal musabil mulimmat kuma yau wa tuhawwanu bihi alal musabi al mulimmati waɗannan abubuwa kuma zikirin Allah subhanahu wataala ana sauƙaƙewa wanda Allah maɗauki ya jarrabe shi da wata musifa ita ce al-musab wanda wanda shine kai al-musab wanda Allah ya jarrabe shi da musifa to Allah na sauƙaƙe masa al-mulimmat al-mulimmat shi ma jam'i ne na mulimma ma'anarsa damuwoyi da musibu da tashin hankali in an ce alamma bihi mushkilatu kaza matsala kaza ta hau kansa to abubuwa da suke hawa kanka na damuwa da musifu iri-iri su ne ake ce ma al-mulimmat Allah maɗauki ya raba mu da su sannan kuma bihi inshirahu sadri da shi zuciya kan buɗe kirjin mutum ya ji shi warai sarai babu damuwa a ciki shine inshirahu sadr ka ji kamar an buɗe kirjin an fesa maka wani abu mai sanyi ka ji kwanciyar hankali da rashin damuwa da tumanina shine ita ma ya kawo mana wa tumaninatul qalb da kuma nutsuwar zuciya ana samun nutsuwar zuciya da zikirin Allah haka ne ko ba haka bane ga shi nan Allah maɗauki yana cewa ala bi zikirillahi tatma'innul qulub ku saurara lalle da ambatan Allah zukata ke samun nutsuwa duk mutumin da ke son nutsuwa to ya rika ambatan Allah ambatan Allah sababi ne babba da ke sa mutum ya zama nutsatse idan mutum baya ambatan Allah baya samun nutsuwa kuma ashe kenan wannan yana nuna in ana ambatan Allah to ana samun nutsuwar ashe in ka ga mutum kenan yana ambatan Allah kuma babu nutsuwa to ba na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba mun gane yau kaga shi yasa ambatan Allah ba a yin sa da rawa ballantana a yi shi da kida ambatan Allah ana yin sa a natsane don ya haifar da nutsuwa ka tabbata mutumin kirki mai kusantar ubangiji mai yi don Allah wanda Allah zai karba addu'arsa amma wani hadisi da ake faɗa wai uzkurullah hatta yuqalu innaka majnun wannan ƙarya ne annabi bai faɗi wannan maganar ba wai kai ta ambatan Allah har sai an ce ma mahaukaci wa yake fata ya zama mahaukaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu zama mahaukata wannan maganar ba za ta zama haka ba annabi ba zai faɗi wannan maganar ba haka maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe ta ba ƙarya aka yi masa eh don haka idan mutum yana son natsuwa to ya ambaci Allah kuma ya ambatan cikin natsuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana natsuwa baki daya sai ce wa huwa wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi zikiri shine wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama liman talaba minhu an yusiya ga wani mutumi da yazo wata ran yace annabi sallallahu alaihi wasallama ausini yayi masa wasiya me yace da shi sai ce la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshenka ya gushe yana danye da ambatan Allah ratban ya zama danye in an ce danye ma'ana kafin harshen ya ƙeƙashe da ambatan Allah ka sake ambatan Allah shi ne ma'ana ma'ana kenan baya yankewa da ambatan Allah ɗazun nan ka ambaci Allah to yanzu ma ka ambata in an jima ka ambaci Allah sai zama kullum yawonka yana haɗe da ambatan Allah subhanahu ta'ala bai ƙaiƙashe ba mun gane wannan rawahu tirmidhi yace bi zikrillahi a tahyal qulubu zukata suna rayuwa ne da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ya kulun nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyit kwatankwacin mutumin da yake ambatan ubangijinsa da wanda baya ambatan ubangijinsa to kwatankwacin su misalin su shine wannan raye ne wancan matacce ne mai ambatan Allah rayayye ne wanda baya ambatan Allah kuma mataccen mutum ne ko da yana yawo a bayan ƙasa to matacce ne Allah maɗauki ya rayar da mu kuma ya hana mu wato shagala daga ambatansa sai ce wa man arafa azamatallahi duk mutumin da ya san girman Allah aksara min zikirhi wallahi da mun san girman Allah hakikanin yadda girman Allah yake to da mun yawaita zikirin Allah mutum ba zai zauna baya zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ba wani ana wannan magana sai ta mamaki shi musamman samari shi sai ga yaushe zai zauna kamar tsoho ko ya ta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sai ɗauka kamar aikin tsofi ne ba aikin tsofi ba ne da wannan aikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala din nan da kiyaye gaɓuɓɓa fa Allah maɗaukaki ke barin mutum lafiya lau har ya tsufa na taɓa ba mu labarin wani bawan Allah ko wanda ya shekara ɗari a duniya shekararsa ɗari yana zaune cikin abokansa sai ya zabura ya miƙe ya taka kafarsa da ƙarfi har suka tambaye shi bawan Allah kai yaya kana shekara har ɗari amma kana iya zabura haka da ƙarfi ka miƙe sai ce ai waɗa wannan gaɓuɓan da kuka gani mun kiyaye su ne lokacin muna samari shi yasa Allah ya bar mana su muka kawo har yanzu ma'ana ba a yi saɓan Allah ba in mutum ya saba wa Allah da gaɓuɓɓan jikinsa kai ne ƙarya kai ne zina kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza Allah maɗauki sai lalata jikin mutum tun bai tsufa ba sai ya rakwarkwaɓe man kana so ka zama da ƙarfinka har girmanka to ka rage saban Allah ka daina saban Allah da wannan gaɓuɓɓan bai baka su domin ka saba masa ba ya baka su ne don ka kiyaye su to don haka idan mutum ya saba da zikirin Allah kada ya damu cewa shi yaro ne karami da sauransu ai zai tuno matsayin da zai samu a wurin ubangiji wannan kuma baya kallon cewa tsoho ne shi ko yaro sai ga tsohon idan bai zauna ya yi zikirin ba sai ya halaka to kai ko idan ka zauna kai zikirin zaka girmama agun Allah Allah maɗauki ya karɓe ka ka zama cikin salihansa salihan bayinsa kuma sannan ya karɓi addu'arka ka zama kuma daga cikin mutanen kirki da za a yi koyi da su to Allah maɗauki ya samu fahimci waɗannan abubuwa ka samu lokacin da zaka kusanci ubangijinka na taɓa bamu labarin har yanzu wata rana ibn al-qayyim ya zo masallaci ya samu ibn taymiya yana zaune yana jiran sa zai masa wasu tambayoyi bayan an yi sallar asubahi ya zauna a gefe yana jiransa ya gama zikirin nan zai tambaye shi abin da zai tambaye shi saboda ladabi shi ma bai matso ya katse masa zikiri ba haka ladabi yake tsakanin malami da ɗalibi kun ga shi ma malamin ne babba kuma ba na wasa ba mai karantar da duniya amma kuma da yake wannan malamin sa ne sai saurara yana jiransa ya gama zikiri sai da rana ta kusa kaiwa tsakiya ibnu taymiya tun asuba yana zaune a gunnan yana zikiri shi kadai shine daga baya da ya gama ya tambaye shi ce akramakallah yau kuma abin haka yau ka zauna kan ce to ai in ba da wannan ba ba za mu samu abin da muke samu ba ma'ana da wannan zaka zauna lafiya da Allah da zikiri abubuwan da wani abokin gabar ka zai maka zaka ga cewa baka sani ba ma Allah ya kawar maka baka kula ba ka san akwai hasada ko akwai jifa akwai samu in wani abubuwan duk ba ƙarya bane to amma in kana in ka lazumci Allah madaukaki baka bukata ka tashi ka je gun wani boka ko ka je gun wani a baka wani lakani duk bata lokaci ne kuma da wato sarayar da imani amma in ka kusanci ubangiji kullum kana zikiri za a harbo abin da za a harbo ba zai samu kofar da zai shiga ba mun fahimci wannan yawa don haka idan mutum yana so Allah madauki ya tsare shi ya kiyaye shi to ya kusanci ubangijin Allah fa yana nan ko akwai kokonton yana nan ne yana nan kuma yana ji ashe in ka ambace shi zai ji ka ka roƙa kuma zai amsa to mu rika yawan kusantarsa da wannan zikiri bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ya fi mana duk wani abu da zamu je ka je ka nemo addu'ar kaza addu'ar kaza da wani lakani da menene kuma a baka abin da ba shine akan sunna ba kuma a karbe yan kwabbanka Allah madaukake kyauta yake cewa wa man arafa azamatallahi akthara min zikrihi duk mutumin da ya san girman Allah to zai yawaita ambatan Allah wal iktharu wal iktharu shi ko yawaita abu alamatu sidqi ma Allahi alama ce ta gaskiya tare da Allah cewa da gaske kake wa Allah madaukaki ba da wasa ba idan mutum inda mutum yana yi ne dan kawai a ce yana yi to dan kaɗan zai yi shikenan sai tashi tafi amma mai yawaitawa ba zai bari ya bata lokacinsa alhali ba da gaske yake ba shine abin nufi don haka mutum yayi wa Allah subhanahu ta'ala gaskiya kuma yayi abin da zai amfane shi to ina ga mu tsaya anan saboda lokaci ko bakwai ta kusa ko da saura a ko a ƙara ɗaya tsayi mu ƙara guda ɗan yi sosai mu tsaya mako na gaba insha Allah sai a ci gaba abu na biyu ya ce hifzul jawarihi anil ma'asi wannan kamar ma ce mun gama da shi ko yau yanzu na yi magana a kansa cewa mutum ya kiyaye gaɓuɓɓan jikinsa daga saɓan Allah ka kiyaye waɗannan gaɓuɓɓa da ya baka da hannunka da harshenka da idanka da hancinka da farjinka da kafarka duk abin da ya baka din nan ka duba ka gani cewa ya hana wa wani amfanin su haka ne ko ba haka ba akwai daga cikin mutane da wani yana nan ba shi da hannu sai wani ya zauna kusa da shi hannayen ma gaba ɗaya biyu babu su ko an yi hatsari an yanke sai matarsa ta zauna kusa da shi tana daukar abinci tana sa masa a baki haka ne ko ba haka ba akwai irin wannan akwai wanda ba shi da kafa ba zai iya tafiya inda kake tafiya ba akwai wanda Allah ya hana masa ido akwai wanda Allah ya hana masa wato ji yana so ya ji qur'ani kuna sai kaga ka sa mp3 ɗinka mp4 ka sa cassette ka zauna kana sauraro baya jin me ake yi shi kurma ne Allah madauki ya hana shi wannan Allah madauki kuma ya hana wani farjinsa ya aiki ko saboda wata larura yana nan har yanzu bai sami haihuwa ba duk da ya yi aure wani kuma saboda wannan ma bai auren ba kai kuma kana da shi to ya kamata ka tuno waɗannan abubuwa a matsayin ni'ima kar ka saba wa Allah da waɗannan abubuwa kar ka kalli abin da ya haramta kada ka saurari abin da ya haramta kada ka yi amfani da farjinka inda bai halatta ba kada ka taka kafarka ka je inda bai halatta ba kada ka ɗauki hannunka ka ɗauki abin da ba naka ba saboda me duk wannan shine abin da ake nufi da kiyaye gabubbanka daga sabo in ka kiyaye shi kuma Allah madaukaki sai ya tsare ka kuma ya barka ka zauna lafiya Allah madaukaki ya taimaka sai shi fatahfazu as-sam'a sai ka kiyaye jinka anistima'il ma'azifi daga jin wato kade kade wal ghibati masalan misali ya kawo kawai sai ce ka kiyaye kunnanka daga jin kade kade kade kade kowane iri inda kida ne babu inda aka shar'anta mana abin da yake kida a matsayin ibada ballantana abin da ke kayan wargi ne yawa yanzu mutane Allah maɗauki ya jarrabe su da irin waɗannan abubuwa sauraron kaɗe kaɗe kai ne jin wannan kai ne jin wannan kowa yanzu da za a karɓo yasa abinci kan meye a ciki wani ba zai so a ba da wayar ba ko ba haka bane to ya kamata ka tsarkake wayar nan taka kashi kuma kullum kana yawo da ita aljihu ka shigo masallaci da ita ga hatta abin nan da muke na ton ɗin nan na waya har yanzu mun kasa cirewa kira irin na kaɗe kaɗe ɗin nan kuma gashi kana da ita kana da dama wani zai ce ai to akwai wayoyin china mafi yawan su ba komai sai kiɗa to sai ka canza ka samu wata wadda ba irin wannan ba gwargwadon abin da dai zaka iya amma dai ka bar kiɗa ɗin nan ka shigo da shi masallaci wannan babu alheri a ciki ya kamata ka cire ko mutum ya zauna ko a motarsa kaga kaset ne irin na kaɗe kaɗe ko a rediyo an sa kuma bai damu ba a rika ragewa ko a kashe lokacin da ake kiɗan an gama karka wato kunnan nan naka ajiya ce Allah maɗauki ya baka bai kamata ya zama cewa ka zauna kana sauraron abin da bai halatta ba da shi haka nan giba ka zo ka zauna kawai ana gibar mutane kana ji ka tashi ka bar wurin ko ka hana ka ce a'a wannan mutumin fa ni abin da na sani a kansa mutumin kirki ne da haka bai kamata kuna faɗin irin waɗannan abubuwa ko mutum yana kawo maka zancen wani kace maka ni kace masa ni bana son sauraron irin wannan abu kaga ba zai sake kawo ma ba ka tsare ka to waɗannan fa shi wannan fa shine bautar fa ta Allah idan za mu ji irin waɗannan abubuwa kawai sai a masallaci mu girgiza kai eh lalle ko da gaske ne a haƙiƙa Allah ya faɗa in mun fita kuma duk ayyukan mu ba haka ba to gaskiya fa ba mu kyautawa kanmu ba ya kamata lokacin da ka ji an faɗa ɗin nan kuma abin nan haka yake ba wasa a ciki to ka ji tsoron Allah ka daina waɗannan abubuwa ka tuba ga Allah maɗaukaki ya ce wa tahfazul basara ka kiyaye idanka kuma an mushahadati ma la yahillu daga kallon abin da bai halatta ba fina-finai ne tsirara ce da ake ta nunawa ko ina yanzu kaga wasu aikin su kenan yaɗa irin wannan ga sunan tugo ake cewa ko ai ta aika ana chatting ana aika irin hotuna na banza ta hanyar waya wani tsakanin saurayi da saurayi wani tsakanin budurwa da budurwa wani tsakanin saurayi da budurwa waɗannan abubuwa dukkan su haramun ne ka kiyaye wannan idan in ba haka ba Allah zai kwace ma shi waye zai saurara yanzu ka inda Allah madaukake ya nemi mana mu'amala irin yadda yake faɗa da a ce yana gaggauta ukuba akan mutane da mutane da yawa ba wanda ya rage a bayan ƙasar nan haka Allah madaukake ya faɗa mana ko kuma abin haka ne inda a ce kana yin zunubi yanzu gobe zaka ga sakamakon da kowa ya saurara yanzu an daina zunubi amma sai ka yi Allah kyale ka ka sake yi gobe Allah kyale ka ka sake to istidraji ne ma'ana Allah yana wa mutum talala ne in bai daina ba ran da Allah ya tashi kama shi to sai ya rasa masa abin da ya fi ji ko ta hudu ba da jiya Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim mai wannan littafin shi wanda ya rubuta wannan littafin jiya ya wata hudu ba a Madina na kalle ta a talabijin a irin wannan maganganun gaba ɗaya kare ta ya tattaro duk wani zunubi da zaka tuno dan adam yana yi sai da ya kawo sakamakonsa cewa Allah maɗaukaki yana yi wa mutum uquba ne gwargwadon abin da yake masa na laifi ya lissafa ya ce in kana yin kaza to za ga Allah maɗaukaki ya maka kaza kuma dukkan su da nasoshi daga Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar malamai mai laifi kaza to uqubarsa Allah maɗaukaki ya sa masa talauci mai laifi kaza Allah saboda me dan a tabbatar da adalcin Allah maɗaukaki in yi maka wani abu to ka binciko ka gani la'alla laifinka ne ya jawo aka yi maka wannan abu ba komai ne kawai yake zama mujarrad da ibtila'i ba akwai ibtila'i to amma wani ibtila'in sakamakonsa kai ne da laifi yawwa in mutum ya zina sai a yi da yarsa an masa zalunci ba a masa zalunci ba wannan ka'idar haka take kama tu dinu tu danu yawwa yadda kuke yadda kuke haka za a yi muku yadda kai mu'amala haka za a yi maka mu'amala kai mai ƙarya ne sai Allah maɗaukaki ya sa babu mai sauraron maganar ka har abada wani alamar babban ukubar da mai ƙarya ke samu kenan a nan duniya fa kenan ba a zancen in a lahira ne ka san mai ƙarya mai laifi haka sauran abubuwan laifi zai iya dainawa a iya karɓa amma in mai mutum ƙarya ce aikinsa to ran da ya zo ya faɗi wata ƙaryar ma ko cewa ya daina sai a iya ɗauka cewa wannan cewa ya daina ma wata ƙarya ce yi a lokacin ko ba haka bane yau don haka kada ka bari a kama ka da ƙarya don haka sakamakonsa a ƙarshe shine a ƙaddara cewa gaba ɗaya kai ba mutumin kirki bane to Allah maɗauki ya tsare mu daga wato waɗannan abubuwa miyagu ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai ita dama zama musulmi ba wai musifa ba wai rashin daɗi ba ne idan ka ɗauke kanka kana yanzu wani zai rika ji kamar ai takurar ta yi yawa komai a ce ba kyau komai a ce ba kyau da za ka yi haƙuri da wannan ka zama bawan Allah na haƙiƙa na yadda Allah maɗaukaki yake so wallahi za ka ji ba wanda ya fi ka wato samun natsuwa da kwanciyar hankali kuma duniya za ta fi maka daɗi da talauci da damuwa da rashin kwanciyar hankali nan duk ba zai dame ka ba za ka ji cewa kana tare da ubangiji raja'ta ila rukuni shadid ka koma zuwa ga wani rukuni mai karfi da ke tsare ka mun fahimci wannan amma idan ya zama cewa kawai gani kake ne abin da ya gashi nan ana faɗa ne to za ka ga cewa ba za ka ribanta zuciyar kuma za ta ƙara ƙaiƙashewa sannan ba ka fa'idanta da abubuwan da ake faɗa ba Allah maɗauki kyauta sai ce wata hafazul lisana kuma ka tsare harshenka min alkadhibi wal buhtani daga ƙarya da kuma ƙire ƙire shine ka ƙirƙiri ƙarya ka dangana wa mutum wato ka ce yayi kaza alhali bai ba kun ga wannan akwai bambanci me bambanci tsakaninsa da alkadhib asalin ƙarya ka faɗi abin da bai faru ba to amma in ka dangana wa wani cewa ya yi kaza alhalibi ba to wani shi ake cewa bauta ne mun gane yawa bambancin sa kenan da wannan to insha Allah sai mu tsaya anan mako na gaba sai mu tashi kan al-ikthar min qira'ati tafsir al-qur'an al-azim muna fata Allah madaukaki ya sa duk abin nan da muka ambata Allah ya ba mu ikon aikata su baki daya Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah ya karfafi imanin mu ya tsare mu daga fitinun duniya Allah ya ba mu kwanciyar hankali a kasar mu ya cire mana damuwa da firgici da tsoro da duk wani abu da ake kullawa na makirci don a cuci addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukaki ya rusa shi Allah ƙara haɗin kan al'ummar musulmi ya tabbatar da su akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum assalam wannan ba shi da asali yawwa a sabuwar shekara ba a samu magabata suna yin wata tahani'a a kansa ba abinda za ka yi shi ne lokacin idi na shari'a idi karamar sallah idi babbar sallah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗu da juna sukan ce taqabbalallahu minna wa minkum ka rubuta wa mutum test ka aika masa taqabbalallahu minna wa minkum a wannan lokaci ba matsala yayi daidai amma sabuwar shekara yau ka ayi ta wannan test din sabuwar shekara haka wani kaga duk juma'a sai ya aiko wasu abubuwa duk wannan baya cikin abin da aka saba in kana so kai mutane wa'azi ka aika wa'azi wannan daidai ne amfani da waya din nan yana da amfani ka rika aika mutane kalmomin da za su yi musu amfani amma ba sai wato wata munasaba ba sai a dauki wannan wani idi ne yawa shi kuma da abin da bai zo a sunna ba mutum ya kiyaye kar ya aikata shi yafi masa karatu karatu na ɗaliban ilimi da muke yau ba zai samu saboda ina tafiya mu yi hakuri amma insha Allah mako mai zuwa akwai shi insha Allah darasin gobe kuma nasira shi ma yana nan insha Allah Allah ke